الرحمن الرحيم يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن ندمس وجوها أن ندمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لأن أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا إن الله لا يشرك به إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد بن الفاتح ما أغلق والكاتم لما سبق على أسر الله بالعج والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله قدره ومقدار العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يا أيها الذين أوتوا الكتاب يا الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نلمس وجوها ونردها على أدبارها أو الألوى كما لأنا أصحاب السبت wa kana amrullahi mafula ubangiji subhanahu wata'ala yake gaya mana a haƙin ubangiji subhanahu wata'ala yake gaya mana a haƙin wannan aya cewa ya yi walazina utul kitaba ya ku waɗanda muka ba wa littafi ai ya allazina utul kitaba aminu bima nazzalna ya ku wadanda muka ba wa littafi wato a yahudu da nasara kenan aminu bima nazzalna wato ku yi imani da abinda ku yi imani da abinda muka saukar ku yi imani da abinda muka saukar min alqur'ani na daga alqur'ani wadda idan ka ji an ce an zalna wazil haƙi an zalna wazil haƙi na zal an zalna wazil haƙi na zal idan ka ji an ce an zala ana nufin wato sako da ƙur'ani baki ɗaya in ka ji an ce na zala ana nufin sako da shi bisa ga wato wahayi bayan wahayi saboda haka ya koran da kuka yi imani ya ko waɗanda aka ba wa littafi su aka ba wa littafin nan ne yahudu da nasara wanda su aka ba wa littafi yahudawa an ba su littafi ta hannun annabinsu annabi musa alaihissalam a shi ne a taura sannan an ba da linjila su ma ga mutanen wato su mutanen annabi isa an ba su littafi kanin annabinsu annabi isa alaihissalam wato injila saboda haka ya kudan da aka ba wa littafi aminu bi ma nazzalna ku yi imani daga abin da muka saukar wannan nazzalna din wannan nunu din nunul azamati ne wato da abin da muka saukar in ji Allah kamar yadda yake cewa inna anzalnahu fi lailatul qadri inna mu in ji Allah to shi da waye shi ba da kowa bane ai girmama wato idan gwamnati za ta yi magana a za ka ji ana cewa mu muka muku wannan hanya mu muka gina muku asibiti mu muka yi muku kaza muka muku kaza muka muku kaza za ka ji masu hukuma suna faɗa sannan wanda mai aikin kuma shi ɗaya ne ya wuce a ce shi ne ciyaman ko a ce gwamna ko a ce shugaban ƙasa ba
wancan ku ɗauki ku ɗau ku sa ta akan ku sa ta akan abin nan mana ku sa ta akan akan kujera mana tana ƙasa
bimanan zanna daga abin da muka saukar min alƙur'ani na daga alƙur'ani musaddiqan lima ma'akum a wanda yake gaskata abin da yake hannunku a idan ka ji an ce sabon alkawari ko tsoho ko a kwaratiyawa ko dai ma daga cikin wani irin sura za a ja na daga waɗannan littattafai na bible to in ka ga maganar ta saba da maganar alkur'ani to wannan maganar kirkirarriya ne dama Allah ya gaya mana waɗannan littattafai duka da aka saukar wa annabawa ba a yi alkawarin kiyaye su ba wani littafi ne aka yi alkawarin za a kiyaye alkur'ani ne aka yi alkawarin za a kiyaye shi inna nahnu nazzalna zikira wa inna lahu lahafizun mu muka saukar da wannan alkur'ani kuma mu ne muka dauta wainiyar ya mu ne muka dauta wainiyar kare shi saboda haka sai kaga idan ana darasu a gaban alaramma idan watali sama ne idan wanda ya rubutun allansa ya manta ya sa watali ƙasa to za ka ga take an ɗauta wada an goge wannan watali ƙasan an mai da shi sama saboda ne saboda kariyar alkur'ani kuma littafi ne da ya haura shekara dubu ɗaya dubun ma da ɗarurruka amma ko ruhu'a ne kamar da ita fasaha ko fata kamar da yake wasali ƙasa in Allah ya yarda ba zai tsoye ba sai wani ido ya gani ya gyara saboda ne saboda wannan littafi shine shugaban littattafan Allah baki daya kamar yadda aka ba wa shugaban manzanni shugaban annabawa shugaban halitta sayyidina Muhammadu Rasulullah saboda haka a Allah yake gaya musu so Yahudawa cewa kudin nan da aka ba wa littafi ku fa ba bakin hukunci ba ne ku ba bakin hani da umarni ba ne ai annabawan ku sun zo muku da hana ne sun zo muku da umarni sun zo muku da tauhidi da ta Allah ku ba bakin hukunci daga Allah ba ne balle ku ce an kawo muku sabon labari ai mutanen makka su ne ummiya wanda ba su da addini su ne suke bukatar idan za in aka kawo musu manzo sai an musu cikakken bayani sun da su ne yanzu aka fara kawo musu littafi amma ku mutanen madina yahudawa da yau sauran yahudawan duniya baki daya tun daga wannan lokacin har karshen duniya ai ku ba bakin aike bane ku ba bakin wanda aka yi wa aike bane kun yarda da aikan annabawa duka kun yarda da aikan manza annabi isa wanda kuke ce masa dan Allah kun yarda da aikan annabi Nuhu, kun yarda da aikan annabi Salihu, Ibrahim, Hudu, Nuhu da sauran annabawa da annabi Musa. Kuma a cikin aiken nan akwai abubuwan da aka yi muku na hali, akwai abubuwan da aka yi muku na umarni, an ce kaza, ku aikata, an ce kaza, kar ku aikata. A, to ya za ya ka muku alkur'ani kuma yanzu kuki karba. Kun yi wa kanku adalci? Ina tambayanku, ya ku alul kitabi kiristocin duniya kun yi wa kanku adalci idan a ce littattafanku yana cike da hukunce-hukunce yana cike da hani yana cike da labaran lahira da wasu abubuwa in dai littattafan ku suna ɗauke da wannan to kuma aka kawo muku alkur'ani ne bambancin abin da yake hannunmu da wanda yake hannunku ba bambanci saboda haka abin da ya kamata ku yi shine ku yi imani da wannan babban manzo wanda yake gaskata manzon da yake hannunku shine sayyidina rasulullah ya gaskata annabi isa ya ce dan uwansa ne ya gaskata annabi musa ya ce dan uwansa ne ya gaskata annabi ibrahim ya ce babansa ne saboda haka bai kamata kiristoci ku ki karɓan wannan aike ba saboda ne saboda aike ne da yake gaskata abin da yake hannunka a idan mutum ya zo maka da ɗari biyar ya ce wannan kuɗi ne kana da ɗari biyar a hannunka ya ce wannan kuɗi ne eh na yarda kuɗi ne shi kuma sai ya fito da dubu ɗaya a sai ka ƙi gaskata nasa dubu ɗayan ka ce ita ta hannunsa ba kuɗi ba ne ta hannunka ne kuɗi in ka ka kai daidai tambaya nake in aka yaka an yi daidai an yi ba daidai ba saboda haka wannan abu da kuke yi na rashin kin karɓan wannan sako rashin adalci kuke yi kuma rashin adalcin wa kanku mu dai musulunci baya cika ma sai an yadda da annabi isa alaihi salam la nufarriqu baina ahadin min rusuli dukkanin musulmi da kuka gan shi dolensa ne ya yi imani da annabi isan nan da kuke cewa dan Allah inda muka samu matsala da ku wuri ɗaya ne mu mun ce Allah yana iya halitta dan adam ko ba uwa ko ba uba ko ba ai aure ba ku kuma kuka ce da Maryamu ta haifi annabi Isa sai kuka ce ai tunda ba yi da baba to Allah ne babansa kun ga kun wato kun rage aikin Allah kun nuna Allah shi ba zai iya wani aiki ba sai da wani sababin da kuka sani shi kuma Allah yana aiki ne yana aikinsa da sababi yana aikinsa da duni ko bi gairi sababin a to kafin a yi annabi isa alaihi salam ba mutane a duniya ne to sai mu ce waye farkon mutane waye farkon mutane shi waye babansa farkon mutane annabi adam ko to waye babansa waye mamarsa ai idan wai dan kawai an haifi annabi isa ba yi da baba shi ya mai da Allah ya zama babansa to ya kamata annabi adam shi ne babban gidansu shi ya fi dacewa da aiwa wannan bautar in dai isa dan maryam dan mahaifiyarsa ta haife shi ba yi da baba wannan dalilin in dai shi ne dalilin ba wani ba to ba mu sani ba ko kuna da wani dalili ya ku kiristocin Najeriya ya ku kiristocin duniya in kuna da wani dalili ba wannan ba to sai ku ka amma in dai dan wannan ne dalilin cewa an haifi Isa bayi da baba shi yasa ya zama dan Allah to muna gaya muku Adamu kuma bayi da baba bayi da mama to shi ya fi cancanta da about in dai haka ne yake jawo bauta to Adamu shi ya fi cancanta a bauta masa saboda ne ya fi ma inna matsali isa inda layi ka matsali adam kalakahu min turabin sun matsaya lahu kun faye kunu shi annabi adamu ma an yi shi ne a kun faye kunu gara shi wannan ai ko ba komai ya shiga cikin mahaifar mahaifiyarsa ko da na ɗan mintoci ne da ya shiga ya zauna a mahaifa to adamu kuma ba wata matar da ta haife shi ba mamar da za ta ba wata mace da za ta yi duniya da ce ni ne mamar adamu babu sau da aka a cikar cikar wato hankali shine ne wani lokacin ya zama in za ka yi tunani to ka ba wa hankalinka dama duk da shi Allah yana ayyukansa ne wani lokacin ma mafi yawa ma wuce tunanin ɗan adam ne to amma a wannan ai abu ne mai sauƙi tunda Allah nan shi ya ƙaji akwai cikin babu shi ya fi wahala ka ƙagi abin da babu shi ai tun da aka ƙagi mutum ɗin ya zo to kuma yin a haife shi da uwa ko kar haife shi da uba ko wannan mai sauƙi ne tun da dai har ga mutum ɗin an same shi daga babu ya zama akwai har yana rayuwa saboda haka ku yi imani da manzon Allah ya ku a alul kitabi yahudu da nasara ku yi imani da sayyidina rasulullah wannan shine kadai abin da zai tseratar da ku daga barin shiga wutar jahannama Allah ya kiyaye mu musaddiqan lima ma'akum shi wannan littafi alqur'ani yana gaskata abin da yake hannunku min at-taurati na daga at-taura min qabli min qabli an nadmi sawjuhan idan ba ku yi ma ku yi imanin nan tun kafin mu shafe fusashen kun ji Allah ainamu biha min al-aini wal anfi wal jawahir wato za a shafe idan dunanku a shafe hancinku fuskokinku za su zama kamar ƙeyarku bana rudduha sai mu mai da wa'annan fusake ala adibari ha kamar bayan ku kamar bayan ƙeya ai fa naj'aluha kal aqfa'i lauhan wahidan wato sai mu mai da idan ba ku yi imani ba to za mu shafe fuskokinku su zama kamar ƙeyoyinku auna al'anawan ko kuma za mu la'ance su in ji Allah ai ai namsakahum qaradatan ko qiradatan kama la, kama la'anna ashabas sabti kamar yadda muka la'anci wato mutanen ranar asabar wa kana amrul lahi al'amarin Allah ya kasance mafula abin aikatawa zakara fi hadhihi aya wannan aya an ambace a zikira fi hadhihi aya anna Allah tabaaraka wa ta'ala an yi ambaci wannan aya ne sani Allah madaukakin sarki la'ana qauma dauda la'ana qaumun dauda allazina atadaw fi sabati kama taqaddama fi suratul baqara wa walaqad alimtum allazina atadaw minkum fi sabati ko فقلنا لهم كونوا قردة كاسئين فجعلنا نكالا لما بين يديها وما خلفها وموئزة للمتقين وشيني الله يكي أي وندا wanda walƙar alimtum allazina ata da wanda suka yi wannan ta'addanci sun sani sun san abin da ya faru da ya faru lina allazina kafaru min bani isra'ila ala lisani dawud wa isa ibn maryam zalika bima asaw wa kanu yatadun kanu la yatanahawna an munkarin fa'aluhu ladisa ma kanu yaf'aluna Allah yace Allah ya tsine wa yahudu da nasara a harshen annabi dawud da harshen annabi isa alayhi salam me suka yi kanu la ya sana'una an munkarin fa'alu sun kasance idan sun ga munkari ba sa hanawa abin da ya faru a su mutanen a su yahudu da nasara an hana su yin an ba su ranar juma'a sai suka ce ai ranar juma'a su abin da suke so shine Allah ya fara halitta ne ranar lahadi saboda haka su lahadin nan ita suka fi so suka zaɓi arladi a ita suka fi so da asabar sai na ta to tun da haka ne mun hana ku sai aka aiko a annabi musa alayhi salam ko ina ga shine annabin da aka yi a maganar asabtu din sai aka ce to kar ku yi su ranar asabar dama aikin su kama kifi ne ana ga a yi suran asabar ba a so a yi suran asabar har an haramta to sai suka ce bari su dabara ranar juma'a to sai zama sai Allah ya mutu wani jarrabawa duk ranaku ba ranakun da kifaye suka fi zuwa a kogi irin ran asabar ran asabar ne kifi yake taruwa kifaye su ta tsalle suna wasa kuma gashi an hana su ranar asabar saboda haka ka ce to bari su yi dabara a kogin sai su samu wuri sai su ɗan yi ziri yadda ruwa zai gangaro kifi sai ya dinga shiga inda in kifi ya shiga ba zai iya fitowa ba ran ladi sai su su kwashi an gane to ana nan manyan su sun ga abin da suke ba su hana ba ba su hana ba suka ci gaba da yi to shine lu'ina allazina kafaru min bani isra'ila ala nisani dawud wa isa ibn maryam saboda haka a ana nan daga ƙarshe ma kawai sai wannan hukuncin ya musu tsauri sai kawai suka izin umarni ta suka ci gaba da su ɗin ranar asabar to shi ne Allah ya ce a sai aka ce kunu kira da fanakasi duka wanda suka yi wannan su ɗin dukkan sai aka sai aka mai da su suka zama birarra sai suka zama birra birrai ko to ban iya hausa ba kenan kai gana ba ba tari za ka koya mun hausa ne
saboda haka wa kana amrullahi mafula al'amurullahi al'amarin Allah kana ya kasance mafula abin aikatawa walamma nuzulat yayin da wannan aya ta sauka aslama abdullahi bin salamin sai abdullahi bin salamin ya yi maza musulunta domin Allah ce zai shafe su zai mai da su birra wakila kana wa idan wakila an ce kana wa idan bi sharfin an musu wato an musu alkawarin narko ne da sharafi alamma aslama ba'aduhum yayin da wasu daga cikin su suka musulunta su yahudawan kenan kamar irin su shi abdullahi bin salamin bin rufi'a sai aka ɗage wannan hukunci da ba wanda ya musulunta a cikin su aka za a yi musu wakila ya kunu a wani wani kaulin kuma aka ce tamsun a wa maskun qabla qiyamis sa'a wato za a shafe su ne za a shafe su a bayan ƙasa ya zama ba su ba labarin su qabla qiyamis sa'a kafin tashin alkiyama inna allaha إن الله يغفر الذنوب جميعا
inna Allah la yaghfiru إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك na'am ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما to ni dai na san ka ji alat to in ba in ba matsa wata matsala ba a ce la guda a tura ko ma irin wannan wuri ne hatsari inna allaha la yaghfiru yana kokarin cewa inna allaha yaghfiru kuma da akwai matsala kuma ya ji alat ba ai salari bane a to inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha wa man yakshuru bil as liman yasha ko to kar babu ne koma kaina yanzu wa man yushrik billahi faqad iftara isman min asya isman azima ubangiji subhanahu wataala yake cewa a inna allaha sani allah madaukakin sarki la yaghfiru baya gafartawa baya gafartawa an yi shirka an yi sharaka bihi a yi masa shirka a hada shi bauta da waninsa wa ya gafiru ma duna zalika sai dai a yana gafarta abin da yake kasa da wannan a wata aya innahu man yushrik billahi faqad harrama alayhi faqad harrama Allahu alayhi al-jannata wa ma'awihi an-nar wa bisal masir a wata haka ne ko a wata aya cewa wanda ya haɗa wani da Allah Allah ya haramta masa aljanna kuma makomarsa inda za a sauke shi wutar jahannama ne Allah ya ce duk wanda ya zama ranar lahira masaukinsa wuta ne fa to makoma kan tayi muni a bisa sharab wa sa'at murtafaqa wato wato tur da wannan abun sha kuma tur da wannan mum- ah, masauki ya yi muni a nan Allah yana magana ne sharaɗi ne guda biyu duk girman shirka duk in- duk girman shirka da tsananinta doyinta idan baka mutu kana yi ba to za ka iya samun rahama ita wannan laye ga turu an yi shirka biyu din ana magana ne da wanda ya rayu a shirka ya mutu a cikin shirka din to in dai mutum ya rayu a cikin shirka kuma ya mutu a cikin shirka to ma dama in dai a aka yi haka to ba za a samu rahama ba sharaɗi na biyu ko matsala ta biyu shine mutum zai iya rayuwa a cikin shirka ya mutu a cikin shirka to amma fa bai samu wani wanda ya zo ya masa wa'azi ya ce mata wannan abin shirka ba ne to shi kuma sai ya shiga layin wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'atha rasula sai ya shiga cikin waɗanda ba za mu yi musu azaba ba in ji Allah har sai mun aiko musu da mai wa'azi ko a wannan ƙasa ta mu Najeriya akwai wallahi wasu lungunan da har yanzu ban san akwai an yi aike ba balle wasu ƙasashen duniya duk da dai yanzu an samu ci gaba na ala akwai talabijin wayoyi wanda suna sadarwa an gane suna sadar da saƙonni amma wanda duk ya zama ya rayu a ƙarƙashin dutse yana bauta wata tsumburbura ko yana bauta wata bishiya ko wani abu kuma saƙon manzo Allah bai riske shi ba to wannan ba za yi masa azaba ba daman sai an zo an ce malam dawo musulunci ce meye musulunci musulunci shine wani addini da ya hana yin wannan bautar da kake yi haram ne musulunci shi ya hana eh da abun da abun ba da abun addini bane sai a ce wannan kamar ya zama neman tsokana ko ba kamar a mutum yana uzurin sa ka zo ka ce kai yayi amma dai ce sako ne na Allah za a samu kana kana aikata wani abu na addini kana bautawa wani Allah sai za ce wannan abin da kake bautawa haram ne ba shine Allah ba ta to waye Allah to abin da sa aka ake da tauhidi na rububiyya hankalinka ba zai kama ba kamar yadda fir'auna ya tambayi annabi Musa wa ma rabbul alamin rabbukum wa rabbu abaikum al-awwalina wa fa'alta fa'altaka allazi fa'alta wa anta min al-kafirin ko kaji fir'auna da samun wuri wace annabi Musa kafiri ya annabi Musa kafiri ne eh shine ai ana ake aka ce mutum ya samu damar magana ba abin da ba zai faɗa ba ga annabi Musa ma ya ce Fir'auna kafiri da annabi Musa da Fir'auna wai kafiri na to annabi Musa to wai fa fa'alta fa'alta kallazi fa'alta wa anta min al-kafirina to idan mutum ya tambaya waye Allah sai a ce mata kaga saman nan saboda ana so a ga mata abinda hankalinsa zai dauka ne kaga sama to wannan Allahn da ake ake so ka baro naka ka bauta masa shi ya yi ta kaga ƙasa da kake taka wannan shi ya shimfiɗa ta alazi jara la kuma larda kurashan wata ma a jina'an sai ce masa ba ka noma ne a ina noma to ai wannan ruwan da yake saukowa daga sama wa an zala minas sama'i ma'an ai ruwan da yake saukowa daga sama ai shi yake sako da shi ba ka noma ce ina yi ai ba kana tsare ba ba ba in kai noma shi yana tsirowa ba wanzan la minas sama'i ma'an wanzan minas sama'i ma'an fa aka raga bi minas samarati rizqan lakum wala tajaru billahi an darun wa antum ta'lamun kar wannan abun bautan naka kar ka bauta masa ka bauta wanda ya sama yayi kasa ya halicce ka ya halicci yayyanka da iyayenka da ƴaƴanka subhanahu wata'ala duk wani abin da kake duk wani abin da yake kewaye da kai halittar Allah ne idan ka zai kafai waya tarho ba bature ne ba waya ba bature ne ba to shi kuma Allah ne halice shi kenan an gane eh idan shi ya halice waya to shi kuma turan Allah ne halice shi shi kenan aina fata an gane to haka lamarin tauhidi yake Allah baya san a hada shi da wani wajen bauta shi yasa kowane laifi in dai a lamarin Allah ne to yana ganin ana iya ganin Allah zai iya maka abuwa in ka mutu kana yi wato lahirarka tana hannun Allah lahirarka tana ba za a hukunta wanda ya mutu mai sako ba za a hukunta shi a ce dan wuta ne ko dan aljanna ba amma kada'an wanda ya mutu yana shirka wanda duk ya mutu yana shirka wannan kada'an dan wuta ne da nassin alqur'ani nan da muka karanta yanzu daidai wannan aya inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi amma wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha saboda haka mutanen da suke shirka ta kasu kashi-kashi tsafi ma shirka ne jama'ar musulmi tsafi shirka ne a yanzu mutane suna tsafi da da sassan jikin ɗan adam haka ne a kaga an kwakula idon wani a can ko ba haka bane kaga an cire al'auran wani an kashe an cire kai wadda ana so ne ne ana neman duniya kuma wasu ma masu aikata wannan aikin Allah kan arabar wannan wasu ma masu aikin wasu ma masu aikin ne wannan wai musulmai ne to da aka ya ku masu mulki idan za ku nemi mulki ku nemi mulki a wajen Allah ya ku ‘yan kasuwa idan za ku nemi ciniki kasuwancinku ya bunƙasa ku nemi kasuwarku a wajen Allah kai ku tafi wurin bokaye suna cewa a kawo kitsan wannan a kawo gashin kare a kawo a idan kura za a haɗa a haɗa wasu tarkace za a je a samu ƙofar shagonka ko abin ne wai za ka yi kasuwa wanda biye wannan ya sani tuni sun raba gari da manzan Allah manzan Allah da addininsa sun yi gabar shi ya yi yamma don ba za mu ce ya yi gabar ba ya zai gabar shi ya yi yamma addini kuma ya yi gabar masu mulki saboda son mulki an ce yawancin wasu lokuta in siyasa ta kusa yara sun dubata haka wallahi na taba jin wani ya faɗa an fi cikin yara ina suke zuwa ne yaran saboda haka ya ku masu mulki ku nemi mulki a hannun Allah tabarakan lazi biyadihi mulku wa huwa ala kulli shay'in qadir mulkin nan a hannun Allah subhanahu wata'ala yake zaka gama tsafinka ka gama shirkarka ka gama duk kulumbotanka kuma Allah ya zo ya baya wani saboda haka ku nemi in addu'a kuke so ku je wurin malaman da za su karanta muku alkur'ani ku samu biyan bukata kar ku tafi wurin wa'adda za su ce a kawo kaza a kawo wannan a kawo kaza a har hada a je a samu wani wuri a binne ko za a shirya kaza za a shirya kaza za a je a jefa a ruwa wannan shirka ne duk ne yin wannan bai yi imani da Allah ba don ne abin da yake gwadawa ya mai da imaninsa a kan wannan abu musamman in bukata ta biya saboda haka a daina haɗa Allah da wani hanyoyin shirka suna da yawa akwai adna akwai shirkul jali shirkul khafi shirkul akba duk malamai sun yi bayani musamman shirkul islami to amma a irin halin da muke ciki a yau sai kaga ɗan uwa yana neman yadda za a yi kassara ɗan uwansa zai je wurin boka a yi masa asiri sai ka ga matan gida suna zaune lafiya tsakaninsu da mazajensu wai sai ɗaya ta ce wai ai mijin ya fi son wata sai da ta bugun boka a ce ta zai ta ciro wani abu na zaninta ko na ɗan kwalinta ko ba ka ake yi bane ki ɗan yanko mana ɗan wani abu na ɗan kwalinta ki kawo mu miki asiri mu miki asiri saboda ne saboda ki mallake shi ko kuma ita ta fita ta bar miki gidan su duk wayannan abubuwa ne da suke haram abubuwa ne da suke raba mutum da Allah mutum ba zai gushe ba sai ya zama mushriki abin da ake so wai zasta anta fasta'in billah idan mutum zai nemi taimako ya nemi taimako a wajen Allah ba wanda ya hana addu'a domin man za a a akwai wani hadisi da Allah yake cewa a fas'alul manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa fas'alillah min fadli fa innahu yuhibbu an yus'ala khairul ibadati intizarul farji haka manzo Allah yace ku nemi ku yi ku yi addu'a ku nemi falololin Allah ku ne ku yi wa wato ku yi ku yi addu'a Allah ya ba ku falololin sa ko ku nemi falololin Allah falololin Allah a wajen sa domin yana so a tambaye shi Allah yana so a roƙe shi fa innahu yuhibbu an yus'ala babu mafificiyar addu'a irin babu mafificiyar ibada irin mutum ya roƙi Allah ya dinga jiran lokacin biyan bukata. Manzalla ne faɗa hadisi, kairul ibadati intizarul farj mafi girman ibada ko mafi alkhairin ibada jiran sakamakon addu'ar da na yi na miƙa wa Allah lamarina amma duk wanda zai je gun malami yana cewa a gama mun da shi eh a gama da shi wani ya dame ni ya kamata a yi ƙoƙari a raba tsakaninsu to yanzu tambaya ya yi daidai da wanda ya je na cewa malam ina so a roƙa min Allah ina da bukata kaza ya yi daidai shi cewa yake a yi shi bokan ya yi ko ko ba gaba a gaba min da shi wanda ya dame ni ko a wutar da shi ko ba ka bane ko kaza ko Allah ya wa mutum wata baiwa ba ka so kamar dai maganganunmu na shekaran jiya sai ka tafi gun wani malami ce a za a za a kawai ni wannan nan na rasa ni zan yi da shi sai da kawai ina so a haukata shi ba a yi kawai a haukata shi muke so a yi a haukata mana shi to wannan duk tsafi ne tsafi kuma shirka ne so naka a kiyayi shirka ko min ɗanɗantarta daga cikin anwa'u nata shine ne wato jingina rayuwarka zuwa ga wani abinka mutum yana da mota yana ga wannan motar ita ce rayuwarsa a wani ma zai faɗa wannan shagon da hafa ni shi ne ni ba in na rasu shagon nan fa ba magana wa ya gaya ma wace rawa kai aka baka shagon wace kalar rawa kai a duk wanda ka gan shi da kuɗi ya zama mai arziki mafi yawa mafi yawan masu arziki masu arziki ba su sace maka ga actual abin da shi ne suka taɓa ya mai da suka zama masu arziki ba a cikin wannan laliban a buga can a buga nan a haka Allah ya ƙaddari suka samu arzikin ko ba haka bane sai ka ga babu yadda za a yi ka ce wani shago na in na rasa shago na na rasa magana a'a ko bayan Allah yana nan ka manta da wanda ya baka shagon ne to duk wannan anwa'u shirki ne mutum ya ta'allaka rayuwarsa yana ga ya ta'allaka ta da wani abu an gane da wani abun rayuwarsa yana ga wannan abun shine wato maimakon ya zama ya ta'allaka rayuwarsa a wajen Allah zama mai tawakkulu ila Allah a tawakkul ila Allah to sai ya mai da tawakkulin sai koma zuwa ga kan wani abin sa na rayuwar duniya ko dukiyarsa ko gidansa ko kamfaninsa ko shagonsa ko ofis ɗinsa ko wani abu irin wannan sai zama kawai shi yana ga idan ya rasa wannan ya rasa rayuwarsa kun ga gaba ne da yawa mutum zai zama jarinsa zai karye a kasuwa idan bayi da shi ta dan shan wahala wani lokaci kawai sai ga Allah kuma ya sake buɗa masa ta wani wuri wata kasuwar ma kaga wani ya bar wata kasuwar ma gaba ɗaya ya koma wata kuma a nan kuma sai ga Allah sake buɗa masa haka ne wani yana wani ofis yana samun alkhairi sai lokaci da a ɗage shi sai ya damu ya ga kawai ai shi kenan shi yanzu tun da ya bar ofis kaza shi kenan shi yanzu rayuwarsa ta zama cikin garari sai kuma ya zama baka ba ana canja shi inda aka canja shi din sai zama sai zama sai kaga alheri kutiba alaikum alqital wa huwa kurhun lakum fa sai an takrahu shay'an wa huwa khairun lakum wa sai an tubu shay'an wa huwa sharrun lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun saboda haka da yawa mutum yakan so abu ma ya zama babu alheri a cikinsa saboda haka ‘yan uwa mu dogara da Allah ya isar mana kuma Allah shi ke da komai shi ke da kowa rayuwarmu ma ba a hannunmu take ba ya jama'a rayuwarmu a hannun Allah take a nan waye sai ce ga abin da zai faru gobe za a yi tsananin rana gobe a ko ɗan lumshi za a yi waye sai faɗa waye sai faɗa abin da zai samu gobe ɗan kasuwa ne ya faɗi cirkin da yawan cirkin da zai yi gobe muji ita ba amma mun ce Allah ya san abin da za a abin da zai faru gobe mun yi daidai in mun ce Allah ya san abin da zai faru gobe mun yi daidai sai ma ba magana abin da zai faru gobe ba ai shi ke yin abin da zai faru ba magana abun din ya zama ya sani kawai ya kare a sani ai kamar wani ne ne a'a Allah shi yake yi ya san abin da zai faru a yan- a baya shi ya san abin da ya faru a baya shi ya san abin da yake faruwa yanzu kuma shi ya san abin da zai faru gobe subhanahu wataala saboda haka la yaghfiru inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika a sababin saukar wannan aya akwai wahashi wato wanda ya kashe sirna hamza nazala hadhihi al-ayat anna wahshiyan qatala hamza kataba ila rasulillah sallallahu alaihi wasallam ya rubuta annabi wasiqa yake cewa inni uridu al-islama walakin yamnani ayatan min kitabillahi yace ina so zan shiga musulunci amma ga wata aya ta hana ni wallazina la yaduna ma la ilaha akar yake cewa wannan aya ita take hana ni shiga mutu ta tara da musulunci cewa waɗanda suke bautar wani Allah ya ce wa ana ni abatul dubta wa tagut ni ina bautar jubtu da tagutu yace ku daina raba raba ruwan nan da Allah zai kawo mana tashwishi a wurin nan Ina muku kuma kuna yi.
wala yasluna nafsa yace sai wata aya wala yasluna nafsa allati harrama Allah wa ana qatilu hamza yace ai Allah ce kar a kashe rai ce uwa uba ma ni na kashe hamza wa hashi wanda ya kashe hamza a yakin uhud ko a uhud ne ko wala yaznun Allah ce kar ai zina yace wa fa'altu hadha kaseeran yace na aikata haka da yawa nazalat ya ta sauka Allah yace illa man taba wa amana wa amila salihan yace sai wanda ya tuba ya yi imani wanda duk ya tuba ya yi imani ya aiki mai kyau to zai shiga aljanna sai annabi ya tura masa wannan kataba ilaihi rasulullah kataba ilaihi rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi hadha sai annabi ya tura masa wannan fadala sai yace ana azamtu ala tawbati wala alamu hal idza tubtu a amal salihan amla yace ni na so zan tuba amma ban sani ba idan na tuban nan zan yi aiki mai kyau ko ba zan yi ba ban san ko zan yi aiki mai kyau ko ba zan yi ba walan ya tubta ya fito ba fa nazala a wa nuzilat a hadhihi al-aya sai wata aya ta sau aka saukar da wata aya aka saukar da wannan aya inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha al-maghfirata له بأن يدخل الجنة بلا عذاب ومن شاء عذبه من المؤمنين بذنوبه ثم يدخل الجنة آه إذا الله يقدام idan mutum ya zama mumini to za a yi masa azaba ne gwargwadon laifinsa amma zai dawo a shigar da shi aljanna idan yanzu mutum ya zama musulmi a nazara ta aya wannan aya ta sauka fa arsalaha Rasulullah sallallahu alaihi sallama ilaihi sai manzo Allah ya aika masa wannan aya ta inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi qala liman yasha fa qala sai ce qala liman yasha ya Allah ya ce liman yasha ga wanda ya so wala adari hal akuna mimman yasha amla yace ban sani ba shin ina cikin wanda Allah zai so ya gafaran ko ba na ciki ban sani ba hatta nuzilat har wata aya ta sauka wace قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم فارسل اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في النبي ايكا متى وانا ايه فاسلم بعد ذلك da jeji wannan aya kawai sai musulunta wa shi wanda ya kashe Hamza a shekul islam yake cewa annasu ala aksanin yace mutane sun kasu kashi kashi aslama wa amilu amalan salihan wa matu ala zalika fa hum ahlul janna yace gashi na farko za su musulunta su aikata aiki mai kyau su mutu a haka su shiga aljanna bil ijma'i sai yace da ijma'i duk wanda ya musulunta yayi aiki mai kyau ya mutu a haka zai shiga aljanna wa ismun wasu kuma asawullaha sun saba wa Allah wa tabu suka tuba wattattaru min zunubihim aka musu gafarar zunubansu su ma ulaika min ahlil jannati bil ijma'i sun aikata mummunan aiki amma sun nemi tuba kuma an gabarta mun su ma wa'annan a aljanna ne wa ismun shekul islam ya ce ɗayan kuma atau sun saba wa matu sun mutu qabla taubati kafin tuba wa ulaika mukhtalafu fihim su ana da saɓani a kansu almurji'atu murji'a wato wani ɓangare ne na ‘yan bidi'a almurji'a ya kuyuna su abinda suke cewa innal mumina sani mumini la ya birrin ma'asi wato al wato saɓan Allah baya cutar da shi yadda kullum jannata fakat zai shiga aljanna duk aikin da mumini ya yi mummuna a wurin murji'a to dan aljanna ne wa inna jami'al wa'idi fil qur'ani inna ma huwa tiyakil kuffari suka ce gaba ɗaya ayoyin da aka ce za a sa mutum a wuta na alqur'ani gaba ɗaya suna magana ne akan kafirai ba ce za a sa mumini ba ba ce za a sa musulmi ba amma man amana faqat faqad aslama min jami'il wa'idi wanda duk ya mutu to ya kubuta daga dukkan narko wa ismun wasu ɓangare kuma suka ce ya ƙulu inna man fa'ala kabiratan karaja min al-islam su kuma su ne suwa kawarjaya suka ce duk wanda ya aikata wata kabira kaba'ir wato wanda kamar ya yi zina ko ya sha giya to ya mata ta daga musulunci idza fa'ala kabiratan fa huwa min ahlin nari duk wanda ya aikata kaba'ira to kai wannan dan wuta ne wa ahlus sunnati su kuma ahlus sunna inji shekul islam yake cewa la yakrujuna musliman min al-islam bi sabab al-kabira wato mummunan aiki baya fitar da mutum daga musulunci yanzu idan mutum musulmi ya sha giya ba za a ce bar musulunci ba sai dai a ce wannan musulmi ne mai sabo su murja sun ce dan ka sha giya ba ma ka da laifi su kuma kawari suka ce in ka sha giya kai kuma ka ma bar musulunci to su kuma da sunnati suna tsakiya ka yi laifi kuma baka fita daga musulunci ba bai zartaka ba muslimun kabiratan wa mata qabla tawbati ta amruhu ila wanda musulmin da yayi kaba'ira kuma ya mutu kafin ya tuba to al'amarin sa yana wajen Allah والحق في ذلك ما قال أهل السنة بدليل هذه الآية إن الله لا يغفر أن يشرك به وكثير ما دون ذلك لمن يشاء آه. ذلك إن المشيئة إن شاء أدخله الجنة بلا عذاب إن الله يسوء يشقد كي الجنة بشارة عذابها وإن شاء عذبه ثم أدخله الجنة بعد مدة إذا الله يقدام يشقد كي وتدق بايكم إذا كي الجنة بايكم ولوكت كل ذلك إلى الله تعالى dukkan wannan yana wajen Allah maɗaukakin sarki wal muslimuna allazina irtakabu al-kaba'ira hastastawjibu dukulan nari idza dakalu nara laysu kal kufari fin nari idan musulmi ya aikata laifi kuma ya cancanta zai shiga wuta kuma aka sashi a wutar to dai zafin wutar ko kuma a zaman sa a wuta ba kamar zaman kafiri bane alwajewar lazi sajjada lillahi wannan goshin musulmin da ya shiga wuta wannan goshin da yake wa Allah sujjada la ya dukulun nar abadan shi wannan goshin ko an sa ka a wuta shi goshin ba zai kone ba minhum man yakunu qarawa fil nari wani wato kafafunsa suna wuta washaksau ba da anin nar wani man ila rukbatai wani jikinsa na wuta wani zuwa ga cibiyarsa wani man ila sulbihi wani man ila rukbatihi amma alwajhu allazi sajjada lillahi la tamsu nar ko ina zai iya konewa a jiki amma ko an saka a wuta wannan fuskar da take sujjada ba za ta kone ba wa huwa allazi وهؤلاء هم الذين إذا عذبوا بعد يوم أو بعد أيام أو بعد عام أو بعد أعوام سيخرجون من النار ويدخلوا الجنة sune waɗanda in an sa su a wuta ko bayan yau ko gobe ko shekara ko shekaru to za a ciro su ne daga wutan zamai da su aljanna sune wa wanda ya imani da la ilaha illallah muhammadur rasulullah أكرال النار خروجا من النار يخرج ويقف بين يديه آه بين يدي الله تعالى فيقول يا ربي اذهب بي إلى باب الجنة آه وتكسى وني wani ya fito daga wani dan wuta a ya tsaya a gaban ubangiji sai ke cewa ya rabbi ya ubangiji iza habbi ila bazil janna ina rogo ka ka dan bakin aljanna man na gani wala abluhu minka shay'an ghayra haza yace idan ka kawo ni dan wuta ne sai roko yace Allah ina so ka kawo ni bakin aljanna in gani idan ka kawo ni ba zan nemi ƙarin wani abu ba an gane ولا أطلب منك شيئا غير هذا فيتعاهد مع الله أنه إذا وصل إلى باب الجنة يكفي ذلك sai alkawari da Allah cewa idan ya zo kofar aljanna shi ya ishe shi wa ada ma ada min al-uhudi sai Allah ya masa wannan daga abin da ya faɗa na alkawari cewa iya kofar aljanna ka ce to balin akan shi ويقول ربي تبارك وتعالى قربوه من الجنة yace ku dan matsar da shi ku kai shi bakin kofar aljanna falamma kana bibadil jannati yayin da ya zama ya zo bakin kofar aljanna wa nazara ila ila ma fil jannati min an-na'imi wal hurul aini da ya zo bakin kofar aljanna ya kalli aljanna ni'imomi da matan aljanna wa makata maliya ne zauna dan wani lokaci sai ya ce wa ƙala ya rabbi a bikin jannata Allah kaɗan shigar da ni aljanna wani kaɗan amma ya kama da ƙwari ko bisa yawa me ya ce me ya ce kafin a kawo shi nan ya ce iya nan kai zai nema walamma a وقال رجع لكل الجنة وليس لي منها شيء يدخل الجنة سأك تشع الجنة ويمكس زمانا yace in kaɗan shigar da ni ba zan sake nema wani abu sai dan zauna wani lokaci sai kulu to amma da aka shigar da shi aljanna wannan ni'ima da yake gani sai aka yi rike ta shi da kawai ya abin da ya hanga din da ya shiga sai zama bai samu bai ji ba bai samu bai ji ba ya rabbi sai ce a adini min na'imil janna dan ni'imar aljanna na dan su kuma mana ya Allah ya qulu lahu alam tudil uhuda wal mawasik annaka la tadlubu ghayra ma adaita ba kai ne kai alƙawari kace an aka baka abin da aka baka ma ba za ka ƙara neman wani abu ba ya qulu sai ce ya rabbi la akuna aqallu عبادة عبادة منك هزا يقول الله تبارك وتعالى تمنى يرضيك إذا أعطيت قدر الدنيا يتيا أبنجي أي لا أكون بنكسن شبا أقل عبادك مجي واتو karanci daga ibadan daga bayan ka wanda zaka yi wa rabo dan abin da zaka bayar din nan Allah ni ma bazan bazan da ki dan samu ba kamar haka Allah ya ce, Idan muka baka aljanna kamar duniya sau goma, ta ishe ka? Ku ji Allah, jama'ar musulmi. Ƙala sai ce, Ya rabbi, a ta ta obi? Ya ce, Ya Ubangiji, ba a ake mun ne, a ne ke nema a ɗan sani a ɗan lungu, kuma yanzu a ce an bani aljanna goma. ce ah kamar ah Allah da gaske kake maganar nan fa inda zalika ta fika rasulullah da annabi ya zo faɗan wannan wajen sai aka gama sai manzo Allah ya dariya fadana fadala qala ana qadirun ala kulli shay sai Allah ya ce ni zai iko ne akan komai a dai tuka kadarar duniya ashara marrat yace na baka aljanna kwatankwacin minkin duniya sau goma haza a ɗallu ahalin jannati daulatan shekul islam ya ce wannan shine mafi ƙarancin a wato talakan aljanna shine za a bashi kamar duniya sau goma malam babba ta bidiya dai talakan aljanna shine mai duniya sau goma karfa wani ya ya samu wahabi ba kamar gwamba ba ko kano kamar duniya kamar duniya sau goma za a banta ma'aran ma wannan gaskiya ne ومن شرك بالله فقد افترى اسما wanda da ya shi Allah shirka fa kadin tara ya kirkiri isman zamban aziman mai girma alhamdulillah ah alhamdulillah
Allah ya saka da alkhairi a muna ga tambayar za mu yi a takaice guda biyu akwai wani bawan Allah da yake tambayar yake tare da fatan mala sha ruwa lafiya a yana so a dan mata takaitaccen bayani a game da maganar zakka tsakanin na mace da na namiji zakka ya lamarin zakkan su yake akwai zakka ai ba maganar mace ma nan duka ɗaya ne dan mace tana da dukiya ya kai nisabin zakka za ta yi zakka yadda namiji zai ba da zakka haka ita ma za ta bayar ba ta sauka a kanta ba raba musu a kan makalla rabonsu rabo
a zakka ne ko ko gado ai gado afuwan afuwan eh gado gadon mace da namiji ya zai kasance ya kai ko naka alaƙin da sauka ba ne da saka
a ce to ni da abin yawon mamaki amma duk sun tambaya ne sai amsa sai da ta zo gadon mace a yana da akwai kashi-kashi ne wanda ya fi girma shi ne lizakar misir hajjilin soye ne za a misali in namiji ne da mace su biyu to za a yi kashi uku idan namiji ne da mace a 'ya'yan mutum to za a yi kashi za a yi kashi uku ita za ta ɗau biyu afuwan to ni mani kalle na alaɗin ya sauka a shi zai ɗau biyu ita za ta ɗau ɗaya sannan akwai inda ake a haɗa su duka walawun suruka uku mimma mimman taraka za a haɗa su akwai inda ba zai zama lizzakar ɗin ba za a raba ne daidai da daidai kowa zai samu abinda kowa ya samu wannan zai samu sannan akwai inda uwa za a ba ta sulusi sulusi afuwan to haka dai akwai inda idan matar mutum ne bai taba haihuwa in ya in bai taba haihuwa ba to za a ba ta rubu'i za a kasa dukiyar kashi hudu sai a ba ta kashi daya idan ya taba haihuwa a in koda a ce bai taba haihuwa ba koda suna da yawa matan sun kai hudu ko uku ko biyu ko ɗaya to wannan za su to nan ma za su haɗu ne a wannan siraba daidai da daidai an gane za su haɗu a cikin rubuɗi a ɗaya bisa hudu idan ya taɓa haihuwa a idan yana da yaya to na idan yana da yara za a raba dukiyar kashi takwas za a ba su kashi ɗaya kuma za su haɗu a kan wannan kashi ɗaya ɗin ko da mata hudu ne ko mata uku ne ko mace ɗaya ne ko biyu wallahu ta'ala alam wannan shine dai a takaice da yake abun gado a yana da faɗi sosai ilimin gado yana da faɗi na wallahu ta'ala alam yawa sai tambaya ta biyu ce akar makalla tare da fatan sharawa lafiya a wai mahaifi yana iya kashe sadakin da aka biya na yarsa
sadaki na ɗaya ne gaskiya wato ba tare da izininta ba. To, akwai abubuwan da za a duba, sadaki dai, ƙa'idar sadaki, sadaka su na nihila. A sadaki ƙa'idansa wato na ita ne auren ne, ita ake sama ita ba zawara, ita sadakinta anunta ake bata. Eh, wacce ba ta san aure ba ne za a ba wa iyayenta fanki wannan bi izni alihinna za a ba wa iyayenta amma su ma dubu ɗari ne ɗari da hamsin ne abin da shari'a ta ce za a ɗau sadakinta a bata ne za a gabata sadakinta abin da ta yi niyya za ta yi da sadakin ta gana ma ta mai wa ango a ce wannan hakkila ne na sarayar ma amma gaskiya a yanzu ana da wata matsala sai ka ji in kuka je maganan aure ni na samu je maganan aure ga wani dan uwa nan ya sani mun taɓa zuwa maganan wani aure yana nan muna tare da shi ake cewa sadakin na ba zai sai katiba ba sai da muka bar wurin nake cewa a to me haɗa katiba kuma da maganan sadaki sai ka ji ana iyaye suna cewa sadakin nan ko gado ba zai yi ba ko kaza a waye ce ai sadaki baya wannan layi kai babanta kana da ikon saya mata gado da katiba ka saya mata in baka da iko sadaki kam naka ne sai dai idan an bata ita ne kamar yadda aran ma ta ce ba da izinin ta ba me yiwa yanzu an haɗa kaya amma ba kujeru ko ba gado kuma sadakin ne ya kai dubu ɗari da hamsin an kawo su a ba POS aka kawo ba turansu ba kai ba an kawo su an kawo su cash ba zo da POS ba an ga sunan a hannu kenan ba to sai aka bata to sai ce to saboda yanayi ga auren ya zo ga matsaloli to baban a ɗauka a yi uzurin shi shikenan an fahimce ni yayi abu na biyu shine iyaye suna da haƙƙi akan kayan ƴaƴansu shi ma iyaye suna da iko akan kayan ƴaƴansu an fahimta to in an bi wannan layin eh uba yana da yanci yayi ya ci dukiyar ɗansa tun wannan layin haka bi shikenan amma dai abin da ya tabbata a shari'a shine sadaki na mata ne na ita yarinya ne da za a aura za a bata ne in so samu abukar ma a kalli ne za ta yi da shi abin da ta yi niyya ce wannan sadakin naki ne gashi a to ba ba ka a sadakin ki ne ki je da abin da kika yi niyya ki da shi saboda haka wannan da shi ne a takaice wallahu alam Allah ya gafarta mana Allah ya rida mu da ayyukan mu albarka annabi sallallahu alaihi wasallama Allah ya tsara mana fatai kiyaye mu sharrin rayuwa duniya da lahira albarka annabi sallallahu alaihi wasallama Allah ya kiyaye mu sharrin bakiyan mu na fili da na koyi albarka annabi sallallahu alaihi wasallama Allah ya shiga al'amuran mu Allah ka tsaya mana Allah ka dafa mana saboda kima annabi sallallahu alaihi wasallama a kamar yadda muka yi addu'a wancan karan wa shi mai gidan nan da kuma wanda yake ɗauka mana a nauyin tafsirinmu alhaji bala bello Allah ya saka masa da alkhairi Allah ya ƙara masa arziki arzikinsa Allah ya yalwata shi albarka annabi sallallahu alaihi wasallama yan uwa mataimaka wanda kullum muke tare da su a wannan hidima Allah ya saka kowa da alkhairi da masu sauraro da mu da muke zuwa da kuma Allah ya haɗa mu cikin biyan bukatunmu albarka annabi sallallahu alaihi wasallama بسم الله الرحمن الرحيم تعالى ما يصير ذي المرسي قال ستم الدعاء يا دم مكان sai mana addu'a kawai eh na ga bismillah bismillah ah na kana zuwa bismillah ya ya an wuce ta nan sai abin magana sai ya eh za ka abin magana ba zai zo ba ko zai zo salatin goma ga annan ruwan lau kafa uku alam na shara da iza ja'a آمين آمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون الحمد لله الحمد لله ما شاء الله الحمد لله